بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah ta'ala da ya sake hada mu a daidai wannan lokaci a wannan masallaci na Usman bin Affan domin gabatar da karatun Alkur'ani mai girma wanda a yau muna tara ga wannan wata mai albarka wata Ramadan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya dace da 19 ga watan uku shekara ta 2024 fatan mu Allah ya zama mana jagora cikin abin da zamu fada ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta komin dacinta ya nuna mana kuskure ba mu ikon gyarawa ajiya mun tsaya karshen aya ta 36 sai dai aya ta 36 tana da alaka da aya ta 37 da zamu karanta shi yasa za mu koma fi buyutin azin Allahu an turfa wa yuzkar fi hasu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه bayan Allah ta'ala ya bayani akan Allahu nuru samawati wal ard ya yi bayani akan cewa Allah shine hasken sammai da kasai ya buga misalin hasken imani da ke cikin zuciyar mumuni da kuma haske na ayyuka na gari da kuma mumuni yake aikatawa Allah ta'ala sai ce fi buyutin azinallah ana samun wannan haske ne a cikin wasu gidaje waɗanda Allah ya yi izini bi ma'ana ya yi umarni an turfa a ɗaukaka darajar su shine gina su da tsabtace su da kuma sa musu turare wa yuzkara fi hasmu sannan kuma a rinka ambaton Allah a cikin sune masallatayya yusabbihu lahu fiha bil gudwi wal asal wanda za a rinka yi wa Allah tasbihi a ciki bi ma'ana sallah bil gudui da safiya wal asali da yammaci su wane ne za su rinka tasbihin nan su wane ne za su rinka yin sallah a wa'annan masallatai sai Allah ce rijali wasu mazaje ne la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah wanda kasuwanci da kuma saye da sayarwa baya shagaltar da su gami da ambaton Allah wa iqamis sala kasuwancin su baya shagaltar da su gami da tsaye da sallah wa ita izaka haka kasuwancin su baya baya shagaltar da su gami da bayar da zaka me yasa duk da wannan saye da sayarwa amma suke ambaton Allah suke tsayar da sallah suke bayar da zaka Allah ce ya khafuna yawman suna jin tsoron wani yini ne ta taqallabu fihi alqulub wal absar wanda zukata da kuma gannai na mutane suke jujjuyawa a ciki saboda tsoro da yake cikin shi liyajziyahumullahu ahsana ma amilu domin Allah ya saka musu da mafi kyawun abin da suka aikata a nan gidan duniya wa yazidahum min fadlihi kuma Allah ya ƙara musu daga falalarsa wallahu yarzuqu man yasha Allah ke arzuta wanda ya ga dama bi gairi hisab ba tare da lissafi irin da mutane ba Allah ta'ala ya bayani a nan ya bi mutanen da suke tsaye da sallah a kowane irin yanayi suka samu kansu galiban idan mutum yana sayar da kasu yana kasuwanci ko yana saye da sayarwa zaka lokacin sallah yana iya shigowa ya wuce ba tare da ya ankara ko ya lura ba amma su wannan kasuwancin su da saye da sayarwar su baya hana su ambaton Allah sannan baya hana su tsayar da sallah sannan baya hana su bayar da zakka abubuwa guda uku ne Allah ta'ala ya ambata kuma sai ce da kasuwanci da sayar da sayarwa baya hana su ambaton Allah sai aka ce sallah sannan sai aka ce zakka kowa ya san sallah daban zakka daban ambaton Allah daban ita ma sallah daban to menene bambanci tsakankanin ambaton Allah da yin sallah dama zakka wannan kowa ya sani me ake nufi da kasuwancin su baya hana su ambaton Allah malamai suka ce idan sun shigo shagon su suna tuna Allah a cikin kasuwancinsu za su yi iya ƙoƙari su ga cewa ba tare da sun amshi halal ba tare da sun ci haramun ba ko kuma sun yaki halaka yaki haram neman tara dukiya ba zai hana su ba su zamanto suna kiyaye dokokin ubangiji da haka zikirun layi anan kala biyu ne ambaton Allah idan suna zaune babu wani wanda ya shigo shagon sunan sayayya za ka wani yana istighfari wani yana salatin annabi da sauransu ba mamaki wani ma a shagon shi akwai qur'ani da zai iya budewa ya karanta idan mutane suka janyi ko kuma babu kasuwa amma akwai wanda shi yanzu ba wanda ya shigo sayan komai a wurin shi amma sai dai doki waya yana daddanawa ya ce muna jiran kiliyan ne su kuma ba abin da zai samu ko na duniya ko na lahira to shine Allah ta'ala yake ambaton Allah da bakin su da kuma ambaton Allah da zuciya ambaton Allah da zuciya shine suna tunanin gamuwar su da Allah suna kokarin kiyaye haƙƙin Allah da kuma menene ya halatta menene bai halatta ba a kasuwanci saboda a yau 'yan kasuwa sanannu kaɗan ne amma kuma masu yin kasuwanci da yawa ne domin yau za ka isko kusan kowa wane ya ɗora kan iskacin shi kayan da ya gani wane ya ɗora shi ma ya yada haka ake tafiya a kai masu shaguna ko wurin da suke yin kasuwanci 'yan kaɗan ne amma wanda suke saye da sayarwa ta ga hanyar waya ko ta ga hanyar ya ɗauko kayan wani ya jiya sai da suna da yawa amma galiban abin da zai baka mamaki shine da dama daga ciki ba san cewa menene haƙƙin Allah kan kasuwancin da suke ba sannan da dama daga cikin su akwai waɗanda suke yin kasuwancin da yana kawo kuɗi amma asalin shi a musulunci haramun ne wanda me ya kamata shine wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi bai halatta ga mutum ba ya yi kasuwanci face sai ya san menene hukuncin Allah ta'ala kan wannan abun ba wannan da kasuwanci da duk wata ibada misali daga cikin kasuwancin da muke yi a yau wanda kuma shari'a ba ta yarda da yawan shi ba kasuwanci guda biyu na farko kayi nayi kayi nayi a musulunci haram na biyu shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabi ma laysa indak kada ka sayar da abin da baka mallake shi ba kuma yau ana yi me kayi na yi mutum ne zai wanke kayan shi kawai zo kasuwa ya tarbi mutane zo kasuwan ya zo da su shago alajuwa ne sai ce alaji wannan kawo shi muka yi mutum mai daga kawai kaza daga ya faɗi wannan kalmar shi ya sani idan ya zo idan yana sai da abin dole ya sai da a farashin da shi ma wancan zai hudda shi a wasu garuruwan ma ya kai 'yan kasuwan ko masu sayan kayan wa'annan suka sani ba su ma san mai wa'ancan kayan na sani ba wanda kun shaka babu wani kuskure ne idan mutum ya haka a kasuwanci bangare na biyu shi ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tabi ma laysa indak ai la tabi ma la tamliku kada ka sayar da abin da baka mallake shi ba shine mutum zai zo shagon wani ya ce mishi akwai kaza da kaza sai ya ce eh akwai idan ya sai da mai waɗanda ke rakwai sai zana mai kaza fa shi ma sai ce muna da shi to ana abu biyu ne ko da ya ce mushi rike kudin ka tsaya ina zuwa ya je shagon wani ya je ya amso ko da ba shi ne ko ya sayo da kudin shi duk wannan halal ne ina ba zan fahimta in dai bai amshi kudin wannan bai je sayo da kudin shi to bai ci haramun ba amma mai matsalar shine cewa zai zama da shi ya amshi ji kashi goma ya je shagon wane ya sayo a jika tara ya zo da kudin wane ne ya kasuwanci wanda hakan kuma haramun ne a musulunci amma tsaya yana nema abu goma akwai takwas a shagonka sai ka zaunar da shi ka amshi kudin takwas ɗin ko kuma ba a gan an yi lissafi ba ka amshi kudi ba sai ka je wurin shagon wani da babu da yake da kaya kai a wurinka babu sai ka amso wannan kayan ko da ba shi ne ko ka huta kudin ka sayo shi a jika takwas idan ka zo ka gama mai lissafi nawa yake wannan jika goma yake a wurin babu laifi ina ba ta fahimta amma idan matsalar take shine ka amshi kudin shi ka sayo da kudin shi kuma ka ci riba akan shi wannan shi da musulunci haramta ina ba ta fahimta da kuma shi wancan da na faɗa wanda yake kai nayi wanda a yau akwai wanda za su dora kaya akan saci su sayar ma mutum sai an gama ciniki an yi komi da komi an tura mushi kudin tukushi kuma ya doka ya tura ma wancan galiba sai ka isko shi ma wancan ya sai da sai a ta samu rigima shi yasa musulunci bai taba haramta wani abu face yana da matsala ko a duniya ko a lahirar mutane ina ba zan fahimta duk kuma abin da musulunci ya ce a yi ko ya halatta to za ka cewa alheri ne maslaha ce duniya da kiyama to shine Allah ta'ala ya ce rijalun la tulhihim tijaratun wala baidu an zikrillah kalmar rijalun da Allah ya danganta ta da kalmar fi buyutin azinallah mazaji to mata ba sa zuwa masallaci asali masallaci wurin sallan maza ne amma ba hana mata su je masallaci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tamna'u ima allahi masajidallahi wa buyutuhun da khairul lakunna kada ku hana bayin Allah mata zuwa dakin Allah domin su yi sallah wa buyutuhun gidajen su ko dakunan su khairul lakunna shefi alheri a gare su hadisi ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yace mace ta yi sallah a hilin gidanta yafi mata lada sama da ta yi sallah a masallaci a gidan nata ba ta yi sallah a cikin daki ya fi lada sama da ta yi sallah a hirin gidanta amma kuma idan ta ce za ta yi masallaci kai mijin nata sai Allah ta'ala ce ka kara ta a harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ima Allah masajid Allah sai ce wa buyutuhunna khairu lahunna kada ku hana bayin Allah mata zuwa dakin Allah amma da za su yi sallah a gidajensu shi yafi fa'ida zuwa sallah masallaci shine ajiye mun karanta hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani akan duk taku ɗaya da zaka yi da kafarka ta dama sai ya rubuta maka lada sai an dauka ka daraja ka aurin Allah sannan duk taku da zaka yi da kafarka ta hagu shi kuma sai Allah ta'ala ya kankare ma zunubi ita mace ba za ta samu wannan ladan ba in ba masallaci ta zo to idan sun zo masallaci a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata suna zuwa masallaci sannan kuma suna yin sahu na hamsu salawat amma sahunsu yana nisa da sahun maza shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairu sufufu rijali awwaluha mafi alherin sahu na maza annabi sallallahu alaihi wasallam yace sahun farko wa sharruha akhiruha sannan sahu na maza mafi sharri shine na karshe sai yace wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha mafi alherin sahun mata annabi yace sahun karshe saboda mi ya yi nisa da maza wa sharruha mafi sharrin sahun mata shine awwaluha na farkon domin ya fi kusa da ni sahun karshe na maza mahallu shayi inda za a samu wani abu da za a sa ko da wani labule ne ko wata katanga ko wani makwanci haka tsakani inda mata za su yi sallah da inda maza za su yi to shi ya fi dacewa ina ba zan fahimta amma idan ka hana su ka yi laifi abdullahi dan umar radiyallahu anhu yana da dan shi da ya zo yana karantar da mutane wannan hadisi la tamna'u ima Allahi masajidallahi wa buyutuhunna khairul lahunna kada ku hana bayin Allah mata zuwa dakin Allah amma da za su yi sallah a gidajen su shi yafi sai ce wallahi la namna'nahunna sai na rantsi da Allah sai mun hana su hada nunu tokit yace na rantsi da Allah sai mun hana su sai Abdullahi dan Umar yana karantar da hadisin sai dakata sai ce a ƙulu raka ƙala rasulullahi sallallahu alaihi sallam la tamna'u ima Allahi masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahunna ina gaya maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku hana bayin Allah mata zuwa ɗakin Allah amma gidajen su yafi kai kace sai ka hana su sai ce baka san bannan da ta faru bane shi yasa kake faɗa haka sai ce wallahi la ukallimuka abada yace wallahi daga yau ba zan ƙara magana da kai in ce annabi ya ce kai ka ce kuma kai ba za ka yi ba ya ce mai amfani zama tare da kai ya ce da ni da kai magana ta ƙari malamai suka ce abdullahi dan umar ya zamanto ya daina magana da shi sama da shekara cur da kyala aka samu wasu da ciya suka ba shi haƙuri suka ce ya tuba ya daina ya ce shi wannan da aiwuwar shi da rufin shi aiwuwar shi ba zai hana ni shiga aljanna ba amma rishin biyayya ga ma'aikin allah yana iya hana shiga aljanna haka magabata suke wanda daga cikin sabai shi yana so ya ji labari manna ta faru a gari kuma manna ta yi yawa kuma ga wannan hadisi sai wata hila matar tana fita shi kuma ya samu labarin an kama matar wani wasu mutane suna kokarin tsari bayan tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan garin Madina ya girma daular musulunci ta yi wannan an samu sabbin musulunta da sauransu wasu waɗanda ba sa kiyaye dokoki sai wata dubara ta taho sallah asuba sai ya zo sai nemi wani wuri sai labe an gama sallah ka'ida idan aka gama sallah tunda sauransu a baya yake mata suke fara fita saboda maza suna tsayawa su yi tasbihi a masallaci wasu ma za su zauna sai rana ta hutu sun yi nafila su tafi kenan wa ake fara tafiya mata wannan sahabi wacce dubara yi ana gama sallah sai ya fito da gaugawa kamar wani uzuri gare shi yana fitowa sai je kofar gidan shi sai nemi wani wuri kusa da wurin sai labe matar shi ta dawo da duhu duhun dare kawai sai kama ta rike tana ihu da kyalta kubce ta shiga gida shi kuma sai gudu gobe za a je sallah ce ya lokaci ya tace garin na ya lalace mutane kaga a za ki yi mata shi ce rike ko bai laifi ba a shari'a amma ya ce mata ya ba za ki je masallaci wata ce garin ya lalace ne ta ce je ma wani rike da kyalla kuci ce to a shi kenan sai ki haƙuri ki sallah tun da dama annabi ya ce wa muyi tukun na khairu lakum shi dai bai ce mata kattace ba to shi ne Allah ta'ala ce rijalu shi namiji an fi son yayi sallah a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba dan mata ba da yara kanana annabi yace da na sa an kira sallah idan lokacin sallah yi sai doki kayan makamashi abinda zan kunna wuta kenan annabi yace in je gidan mazajen da suke sallah a gida annabi sallallahu alaihi wasallam yace in cinna wuta ka kona su amma me ya hana ni yin haka saboda akwai mata da yara wanda su sallah a masallaci ba wajibi ne akan su in ko za a yi haka su ma abun zai shafe su mahallin shahid annabi da ya faɗi haka ba yana nufin zai kora mutane bane illa iyaka ya faɗi haka ne dan kasancewa illar rishin namiji ya je masallaci ya sallah to shine Allah ta'ala ce rijalul la tulhihim tijaratun wala baykun an zikrillah wa iqamis salat mazaje ne waɗanda kasuwancin su da saye da sayarwa bai shagaltar da su game da ambatan Allah ba kuma bai shagaltar da su tsayar da sallah ba sannan bai hana su bayar da zakka ba bi ma'ana son tara dukiya ba zai hana su su bada ɗaya daga cikin kashi 40 na dukiya da suka tara wannan shine zakka zakka idan aka zo rubuta ta idan dukiya ce ta kudi ko urudin tijara ko kuma zinariya ana raba dukiyar ne gida nawa gida 40 a kowace miliyan daya jika 25 ake gudawa a kowace jika daya dala biyar ake gudawa ina ba zan fahimta idan ya ake gane jika nawa ne wani lokaci sai mutum ya ce maka malam bana nawa ne ba magana bana bane wannan watan da ka tashi gudawa nawa yake nisabi shine 20 dinar 20 dinar kina na zinariya shine cewa gram 85.25 in har kudinka ya kai sai ka kira masu sayar zinariya nawa ake sai da gram ɗaya na zinariya wace iri sai ka ce babba bentikar kara suke cewa ko nawa take tana jika ashirin misali kenan sai ka buga jika ashirin su 85.25 sai ka ga nawa zai baka wannan shine nisabinka idan kudinka ya ɗara wannan to shi ke na magana ta gani duka kudin za ka hada baki daya sai ka raba shi rawa so 40 sai ka rike a 39 sai ka bada daya kuma sai bakin allah ke daya ake gudawa idan kuma kasuwanci ne mai suna kiwo ne kake yi ko noma ne kake yi shi kuma hukunci shi daban misali a yanzu jihar nan da kowa ya karkata zuwa ga noma kowa ya koma noman shinkawa amma akwai wanda bai sanya ake wanda zakar shinkawa ba zakka ta duk abin da yake kullum muddakarin muktat shine sharadi duk abin da yake abinci ne kuma ana iya aje shi to ana hudda mai zakka ne daga jinsin shi ina ba za fahimta yanzu tattasai ana aje tattasai ko ba ajewa ana ajewa amma abinci ne ba abinci bane bi ma'ana ba a zuba shi a tukunya shi kadai a ci amma ana sa shi ne cikin kayan miya don haka tattasai baya da shi a karan kanshi ka hudda mai zakka ta karan kanshi sai dai ka hudda mai zakka kima shi ina ba fahimta yanzu misali mutum ne ana sai da kankana ya noma kankana kankana ta yi daraja kowane kwallo daya kai jika daya yanzu in ya zo ba tara kankana zai ba ya ce a arba'in ya hudda daya a'a kudin kankana ake huddawa in ya sai da kankanan shi sai ya lissafa kudin sai ya hudda sunan shi mai urudin tijara shi ma wannan tattasai da muka bayani a cikin urudin tijara ne amma hatsi wake alkama masara da sauransu wannan a jinsu su ne ake hudda masu zakka ina ba zan fahimta duk abin da ruwan sama ya shayar wake kenan ko da hatsi da masara da dawa wannan babban ruwa ake musu ba galiban to wannan idan ya zamanto ka samu tiya 360 ina ba zan fahimta to a wannan lokacin sai ka raba shi gida goma sai ka hudda kashi ɗaya sai ka bayar kashi tara naka ne ina ba zan fahimta amma idan kai ne ka yi baruwa alkama kenan ko ko kuma shinkafa wa'annan abinci ne kuma kai ne ka yi baruwa a ciki to yanzu wannan idan ka zo abinda ka samu in ya kai nisabi a madadin ka raba shi so goma so nawa za ka raba shi so ashirin sai ka hudda kashi ɗaya ka bada kashi sha tara shi ne shi ne naka amma akwai wanda kawai ya ɗauka shi ne cewa duk zaka a kowane goma a hudda ɗaya haka mutane suke yi ba kowace goma ce ake hudda ma daya akwai wanda goma rabi ake hudda mata shine abin da ka sha wahala musulunci dai ya nuna ma ka sha wahala wurin ban ruwa ka sha wahala da wancan mai noman wake bai sha ba sai zaman to kai abin da zaka hudda bai kai nashi ba saboda wahala ka tafi tashi ina ba dan fahimta to shine Allah ta'ala yace rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tatakallamu fihi alqulub wal absar suna bayar da zakat dukiyarsu suna tsayar da kasuwancin su in an kira sallah su je su saboda suna jin tsoron wani yini wanda zukata suke juyawa saboda tsoro a ciki idanu suna kadawa saboda tsoro a ciki shine ranar tashin kiyama ranar da kowa bai san wani hali yake ciki ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace akwai wurare guda uku kowa baya tuna kowa kowa baya duba ina wane yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake hatta da annabi isa baya da kowa a duniya sai mahaifiyar shi maryam ita ba ta tuna ina annabi isa yake annabi isa baya tuna ina mahaifiyar shi take a wurare guda uku wuri na farko lokacin da aka zo da littattafai ba za a raba kafin ka samu littafinka a dama ne ko a hagu dan adam yana cikin tashin hankalin da bai san wani hali yake cewa wuri na biyu lokacin da aka zo da wuta Allah ya ce waje a yau ma'izin bi jahannama za a zo da wutar jahannama a hilin kiyama dan adam idan ya ganta tana kokarin ta kuce ta nugo mutane sai Allah ta'ala ya ce ma annabi adam alayhi salam ya kai annabi adam kawo ka san wuta a ba ma wuta ta ci ta hakura kafin ayi hisabi ta dauki nata sai annabi adam alayhi salam ya ce ya Allah nawa ne ka san wuta sai Allah ta'ala ya ce a duba a kowane dubu daya a ware ɗaya shi za a mai hisabi 999 ga baki daya ba ma wuta ta ce sahabai kowa hankali shi tashi suka ce ya rasulallah a dubu daya daya ne za a mai hisabi annabi ce kwarai amma annabi ce ku kwantar da hankali ba wai mutane da ku sani wannan kaɗai ba ne hatta da ya juju wa ma juju zuriyar annabi adam ce idan aka zo za a yi lissafin ana haɗawa da su ne ina ba zan fahimta da su ake hadawa annabi ya ce sauran mutanen idan ka kwatanta su da yawan ya juju ma juju annabi ya ce kama farin gashi ne a jikin dalo baki kenan kaga ba mamaki a duk lissafin da za a yi a ɗaya ne ake doko daya to amma matsalar shine baka san cewa ka huta ko ba za ka huta ba amma da ya juju da ma juju ne ake hadawa tukun a hudda daya a mai hisabi 999 a ce su je wuta galibin su daga cikin yajuju waju ne ba daga cikin mutane haka da ka sani ba ina fata kan gida to a wannan wurin shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce dan adam hankalin shi ya tashi baya tuna ina baba baba baya tuna ina dana ba mai wannan tunani a wuri na uku shine lokacin da aka zo sallar siraki a wannan wuri shi ma ba wanda yake tuna kowa kuma ba wanda yake magana an zo sallar siraki yawma izin la yatakallamu illa rusul a wannan wurin ba mai magana sai manzanni wa kalamun rusul allahumma sallim sallim an zo za a tsallaka siradi abinda suke cewa ya Allah ka gyara ya Allah ka gyara ya Allah ka tsere ta abinda suke faɗa kenan kowanne annabi sai ya ga al'umma shi ta wuce to hankalin shi zai kwanta to shine Allah ta'ala yake wa'annan bayin Allah rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dhikrillah kasuwancin su da saye da sayarwa bai hana bai hana su ambaton Allah bai hana su tsayar da sallah bai hana su bayar da zakka saboda mi ya khafuna yawman tatakallabu fihi alqulub wal absar suna jin tsoron wani gini wanda zukata dan adam zai lalibi zuciyar shi ji kamar babu ta saboda tsaba tsoro sannan kuma idan sama ta fashe ta tsagi dan adam zai daga kallon shi yana kallo sama idon shi zai kafe haka yana ganin me zai faɗo daga sama ko kibtawa baya iya yi ko kibtawa ɗan adam baya iya yi amma duk wannan bala'in da ake ji ɗan uwa masu daraja wallahi tallahi akwai masu imanin da za su ji tsayuwar yinin kiyama ga baki ɗaya kamar tsayuwa tsakanin azhar da la'asar haka annabi ya ce domin da Allah ya ce alal kafirina ghairu yasir akan kafirai yin bai da sauki inji Allah kenan akan mu ne mai sauki ne to shi Allah ta'ala ce ya khafuna yawman tatakallabu fihi alqulub wal absar liyajziyahum Allahu ahsana ma amilu domin Allah ya saka musu da mafi kyawun abin da suka aikata sun aikata sabo ai mumini baya nuna baya sabo sai dai idan ya aikata ya gane zai daina sai dai a kama shi da wani laifin ba wannan ba ina ba ta fahimta baya dagewa akan laifi in yayi zai tuba to laifin da suka yi wanda ba su kamance ba su tuba ba Allah ba zai saka musu shi ba li yajziyahumullahu ahsana ma amilu mafi kyawun abin da suka aikata shine mi ladan su wa yazidahum min fadlihi kuma Allah ya ƙara musu akan falala falala shi sun yi aiki alheri daya Allah baya ba su lada daya sai dai ba su lada goma shine wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha Allah yana arzitar da wanda ya ga dama bi gairi hisab ba tare da lissafi irin da mutane wannan kalmar yanzu kuma nisha fi duniya wal akhirah a nan duniya yana arsa mutane a lissafi wanda yake ba irin lissafin ka ba haka kiyama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana mura bayani akan lissafi na ubangiji ba irin lissafin mutane ba a kiyama akwai mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da su da sarka za a zo da su a ce su shiga aljanna abu mamaki me ake nufi sun an zo da su a sarka bi ma'ana a duniya ya kasu aka yi tilasta su aka yi suka musulunta da suka musulunta nan suka yi aiki na kwarai da ƙarshe imani ya zauna a zuciyarsu bayan farilla da suke a cikin jama'a imani ya zauna har kiyamun laili suke da daddare kaga asali ne aka musu tirsasa su aka yi amma da suka musulunta sai gashi musulunci ya zama alheri a gare su zama sun shiga sun za su yi aljanna shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ku umarci yaran ku da yin sallah suna shekara bakwai idan suka kai goma ba sa sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace a bige su yanzu wanda yake jin tsoro yayi sallah dan jin tsoron baban shi tilas ne ko ba tilas bane tilas ne amma kuma za a rubuta mai lada to ire-iren waɗannan akwai su waɗanda za a zo kiyama a shiga aljanna su shiga aljanna fasara ta biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani wata rana aka zo wani jihadi sahabbai wani ba Allah ya zo bayar da kayan shi mai tsada ya sayar domin ya mallaki makamin da zai ce jihadi wani mutum yana kallon shi sai ce yanzu wannan kana tabbaci zaka dawo ya ce a'a to me zaka je yace taimakon addinin Allah ko ba ka tabbata zaka dawo yace ba ni tabbata yace za mu huta ne imman nasru wa imma shahada ko dai mu ci nasara addinin Allah da kuka ko kuma mu shahada aljanna ce ba koma wannan kalma ta yi mai tasiri bayan su huta sun tafi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai marasa lafiya da tsofaffi da makahi da sauransu waɗanda suke da uzuri ba za su tafi jihadi ba sai ya dawo a hannun sai musulunta sai ya tambaye su ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi sai suka ce mu dai mun ga yayi nan domin ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ce bai taɓa huta jihadi ya gaya ma mutane ga garin da za mu je yaƙi ba saboda tsabar sirri sai yaƙi ɗaya yaƙin tabuka saboda bala'i ne za a ji daji ne da sahara da wahala shi kadai ne kai hata da yakin badar da za a je annabi bai gaya musu ba sannan idan zai fito warra bi gairiha misali in zai gaba sai je kai hari sai yayi yamma yayi nesa duk wani mai ba ma yan yamma labari ku shiga kowa ya shiga teta in shiga shi nan sai kare kwana sai ya tafi wuri kaza yana daukar mataki to da aka ce ga inda da ya huta sai bi sawun dawakan su da raƙumma yana bi yana bi yana bi har ya zo da ya zo kuma ya tsaya ya lura sai ga ga 'yan garinsu annabi da sahabai kenan sai shiga ɓangarensu ana yaƙa ana yi cikin wannan yaƙin har aka ji mushi ciwon da ɗan adam bai cika rayuwa ba a irin wannan ciwo ya yi rauni allah ya ba wa annabi da sahabai nasara da aka zo ana duba marasa lafiya da waɗanda suka ciwo cikin musulmai kawai sai aka yi shiga shi a kwanci da annabi da sahabbai sun bar shi a madina yana matsayin wanda ba musulmi ba amma kuma ga shi tare da su yau ya zo ya yi wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani suka ce yace kana tare da mu yace ina tare annabi ya ce ka huto ne dan yan garin ku su zo yaki bangaranci ne na gari ya kawo ka ko kuma ka huto ne sai ya ce bal hubban fillahi wa rasulihi son Allah ne da da manzansa a wata riwaya imanin billahi wa rasuli imani da Allah ne da ma'aikinsa ya fito da ni sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabai ku zo suka zo yace ku zo ku ga dan aljanna ga wanda zai shiga aljanna ba tare da ya taba yi wa Allah sujada ba a lissafin ka kai kamata ya ce ya ɗauki tsawon shekaru kafin ya shiga to gashi annabi yana mai albishir zai shiga aljanna alhali ko sujada bai taba yi ba saboda me lokacin da ya musulunta kai tsaye zo shiga jihadin na kuma a wannan lokacin ya rasu ba ya zauna bane bai sallah ba a dama wanda bai sallah bai shiga aljanna amma shi a lokacin ne musulunta kuma a lokacin yayi shahada ina ba zan fahimta inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab sannan kalma arrizqu kalma ce mai fadi ta shan banda kalma almanu arziki yana da fadi kaga lafiya arziki akwai wanda zaka ji yana zaune wani muna so zamu kai ma ziyara sai ce wallahi ina da randebu da likita na a tunisi zan ta yi kai kuna zaune tare da kai lafiya lau kaga shi yana da arziki na kuɗi amma bai da arziki na lafiya kai kuma Allah ta'ala baka lafiya wani kuma sai Allah ya hada mai lafiya da da kuma dukiya arziku kalma ce mai fadi inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab sai ka samu idan aka ce arziki mutane sun doka dukiya ne to ita dukiya tana cikin arziki sai ka samu wanda a lissafinka a ma'auninka bai kamata a ce yayi kuɗi ba akwai wani bawan Allah ya rasu a yamai mai kudi ne kudi malam mai yawan gaske amma ga wani bawan Allah shi kuma ya yi karatun abin da ya shafi jesuyan ya gari ga shahada yana rike da ita diplom in sha mako mai samu aiki ya ga wancan ya wuce ya ce kudi ba san ciwon kansu ya ce yanzu wancan bai iya lissafi bai iya komi ba amma sun je sun taru a wurin shiga ga su su da za su iya juyawa amma kuma kudin babu shi lissafin Allah daban da lissafin mutane inna Allah ya rizuku man yashau bi ghairi hisab Allah yana arzuta mutane ba tare da lissafi irin na mutum ba yan sai kaga cewa jika ya rasu an zo ana ma kaka taziya haka ne a lissafin kama waye kamata ya rasu kaka amma wanda ba shi bane lissafin Allah kowa da abinda Allah ya tsara mai wani Allah ya kaddari shekara bakwai zai yi rasu sai a zo amma baban shi taziya amma kakan shi taziya domin kakan ba yana nan rai wani kuma sai kaga cewa tsohon ya kai tsohuwa ba mamaki amma bai san ma me yake yi ba domin lissafi na ubangiji ya sha bambana lissafin mutane shine Allah ta'ala ya ce wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab bismillah والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور waɗannan ayoyi guda biyu da mala ya karanta misalai ne Allah ta'ala yake badawa gami da nau'ukan kafirai guda biyu kafiran nan dukkaninsu sun aikata aiki kuma aikin nan nasu ya sha bamban amma sun yi tarayya akan wane kafiri ne shi ma wancan kafiri ne amma nau'in aikin da suka aikata daban-daban to sai Allah yake ga buga mana misali wani irin sakamako zai musu a gobe kiyama na farko misalin farko kenan wallazina kafaru Allah ya ce waɗanda suka kafirta a nan gidan duniya a amaluhum ayyukan kirki da suke a nan duniya na ceto da ba da agaji da raba abinci da sauran abubuwa makamanta hakan za su yi a nan duniya a gobe kiyama kasarabin biqi'ati Allah ce kasarabin kamar kawalwal niya ne shine idan ana tsananin zafi mutum zai tsinkayi alama gace ruwa shine ake kira da suna sarab kasarabin biqi'atin kamar kawalwal niya ne fi biqi'atin Allah ta'ala ya ce a wani fako ya sabu zam'anu ma'an wanda mai kishirwa yake tsammanin ruwa ne hatta iza ja'u har lokacin da zai zo wurin da yake tsammanin ruwan yana nan lam yajidhu sai shay'an sai ga zama babu komi wa wajada Allah indahu shi ma mai irin wannan aiki zai iske Allah a wannan wurin a hilin kiyama fa wafahu hisabahu Allah ta'ala ya cika mishi hisabin shi wallahu sari'ul hisab Allah mai gaugawan hisabi ne sai Allah ta'ala ya buga misali da biyu auka zulumati ko kuma kamar dufai ne fi baharin lujjin fi baharin lujjin ai fi baharin amiki kamar dufai ne a cikin kogi mai tsananin zurfi mutum ne ya fada kogi kogin yana da zurfi yagshahu mawju saman wannan kogin akwai igiyar ruwa duk wanda ya san teku zai ga cewa tana tana yada igiyar ruwa wannan abin da yake tafiya shine mawji igiyar ruwa ɗaya ta zo ta rufe a cikin ruwan ma duhu ne domin adam bai ganin gaban shi fi zulumati auka zulumati fi ba'rin lijuyin yagshahu mawjun sai ce min fawqihi mawjun igiyar ruwa wata igiyar ta zo ta rufe min fawqihi sahab a saman wannan tekun a saman wannan igiyar ruwa da ta rufe teku a sararin samaniya akwai sahabun Allah ce girgije wanda shi kuma ya rufe hasken rana sannan kuma ya rufe hasken taurari inda da dare Allah ce zulumatun ba'daha fawqa ba'd dufai sashen su akan sashi bi ma'ana duhu na dukan duhu iza akhraja yadahu wanda yake cikin irin wannan yanayi da zai fitar da hannun shi lam yakad yaraha Allah ta'ala yake ba zai ga hannun ba wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran duk wanda Allah bai sa mishi haske ba fa ma lahu min nur ba zai taba samun hasken da zai gano ina shari'a take ba misali na farko malamai suka ce kaman mutumin da yake kafiri ne yake aikata aiki na alheri idan aka yi ambaliyar ruwa su za su kawo dauki idan aka samu gobara su za su kawo dauki idan aka sami girgizar kasa su zasu kawo dauki su dauki nauyin marasa lafiya su yi kaza su yi kaza amma ba musulmai bane to wa'annan mutane alherin da suka yi Allah zai saka musu tabbat Allah zai saka musu amma a ina a ran gidan duniya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace dukkanin wanda ba musulmi ba idan ya aikata aikin alheri bi ma'ana irin aikin da ake biyan mumuni a gobe kiyama to shi a nan duniya Allah zai biya shi zai biya shi ne ta ga hanyar yalwata mushi duniyar ya same ta shi sa a yau idan ka zo kana magana ci gaba na duniya za ka isko kasashen arna su suke gaba sama da musulmi aikin alheri da suka samu allah zai bashi lafiya allah bashi dukiya haka annabi ya ci ya bashi lafiya ya bashi dukiya shi sa sai ka go suna mamaki me yasa arna sun fi musulmi yawan dukiya sun fi su karfin tattalin arziki sun fi su karfi na soja sun fi su na kaza suna yin ayyukan alheri ne su babu abin da allah ya tara musu abubuwa kiyama a nan ne allah yake biyan su ina fatan fahimta aikin da suka yi za su je kiyama za su gan shi sun cinye shi a duniya amma za su ga yanayin shi a gobe kiyama domin Allah ya ce fa man ya'mal misqala zarratin khairan yara za a zo musu da aikin a gobe kiyama za su gan shi bayan sun cinye kamar ka iya cewa kwali ne ka aje wuta ta cinye shi me zai biyo baya gashi a tsaye amma idan ka taba shi me zai biyo baya rushewa zai shi yasa Allah ta'ala yake idan aka je gobe kiyama za su ga aikin su wa qadimna ila ma amilu min amalin sai ta mi faj'alnahu haba'an mansura za mu zo da aikin da suka aikata za su tsinkaye shi sun zo za su doke sai su ga kura ne abun shekewa domin me sun cinye ladan su a duniya gabaki ɗaya a riga mu kashi wannan misalin arne kenan wanda ya ayyuka alheri misali na biyu da Allah ta'ala ya ce auka zulubatin fi ba'rin lujin yakshaw mawjun min fawqi mawjun min fawqi sahab zulumatin ba'daha fawqa ba'din wannan ko misalin kafiri na biyu wanda suke ba ba musulmai bane ga kafirci sannan kuma ga aikin banza duk inda aka zo wata sata zaka ga su za su yi ga su kafir ga duhu na kafirci sannan kuma alfasha ta zina alfasha ta namiji ya nemi namiji sannan in kaga cewa yau ana nemo wasu kungiyoyi wai wanda za a tallafa ma namiji ya aure namiji mace ta aure maza ta aure mace ɗan uwanta ire iren wa'annan ba abin da suka sa gaba sai banda kafirci sai kuma wannan bannar sannan kuma su ne barayi su zo kasashen mutane su sace dukiyar ga kafirci kuma ga sace dukiyar mutane to ire iren wa'annan Allah ta'ala ya ce a gobe kiyama su kuma halin da suke ciki shine ga duhu na kafirci ga duhu na zalunta bayi ga duhu kuma na saba wa ubangiji shine Allah ta'ala ya buga misalin su auka zulmati fi bahril lujin shi wancan yana cikin zulma guda daya duhu na kafirci duhu na kafirci amma kuma ga ayyukan alheri da ya aikata shi kuma wannan ga kafirci kuma ga miyagun ayyuka shi wannan a gobe kiyama idan ya je dama ba bai gabatar da alherin ba ma barantana ya gan shi ina ba zan fahimta sharri ya aikata kuma sharrin zai gani faman ya'mal misqala zarratin khairan yara sai ce wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara sharrin da ya aikata zai gan shi a sunfa sharri kuma ya isko shi a can to shine Allah ta'ala ya ce wa man lam yaj'alillahu lahu nuran duk wanda Allah ta'ala bai sanya mushi haske ba shine haske na shari'a to fa malahu min nur dan Allah in zaka tsaya ka lura da banna da arna suke kokarin su yada wa musulmai a yau in ka tsaya ka kalla sai kaga cewa da za a mai da shi abinci kare ba zai ci ba dan Allah duk yawan mata da ke da kwai a ce wai namiji ya ce zai je ya aure namiji mace ta aure mace ka tsaya ka lura ka gani kawai amma da yake shedan shi yake zuwa da sunan wayewa ko ci gaba ko kasashen da suka ci gaba ga yanda suke yi wata rana aka yi wani taro a garin nan sai wani ya zo shi ma dan uwa ne musulmi amma wanke mai kwakwalwa da ya zo na magana akan yancin mata sai ya ce a active ne sans ɗin mutum ana iya rubuta mai uwa tana da cikakken yanci ta ce sunanta za a sa ba sunan uban ba shike sai da kare bayanai shi kuma abinda zai baka mamaki shine malamai ne tara ke mabayani kusa ba zai kai labari sai da ya kare bayanan shi gabaki daya sai wani ya ce amma formatar eske wani kara ganin yana yiwa ya ce a yana yiwa ya ce muna ganin kawo ba zai yi ya ce yana yiwa mi zai hana ta ce abinda ya samu kaga kawo baya yiwa da muka ga lokacin da ka zo presentation da ka fara gabatar da ba da sunanka sai ka gai sunanka da sunan babanka ba ka gai sunanka da sunan mamanka kenan inda yana yiwa kai za ka fara sai mu ce me yake faruwa sai ka ce yana yiwa amma kai kanka baka yarda da wannan ba shi sa ko da ake ba su wani abu su je ƙauyuka da sunan za su je su wayar ma mutane da kai su gayi abin da su kansu ba su yarda da shi ba amma saboda me akwai projector kuma da wani wanda yake doka bayanin ka da sauransu gwalgwadon bayanin ka gwalgwadon samun hujjar da ya bada shine akwai kasashen da suka ci gaba haka ake a can sai malamin guda ya ce mai to yanzu nan Niger muna cike ce ayi ce to bari muka ci gaba sai mu yi wancan ka ce mu ci gaba kuma ka zo ka ce mu yi rayuwa irin wancan kullum a matsayin ka na musulmi musulunci wata ka'ida gare shi duk abin da ba musulmi ya zo da shi ba haka yake rike shi kaga haka yi baya sa shi anan kuma baya jefarwa rike shi yake haka ya dace da addini na sai sa shi addini bai dace da addini na sai ya aji shi yasa ba a cewa arna suka yi wannan abu ba magana waye shi ba ya dace da addininka ko da arna yi shi rike babu laifi bai dace da addininka ba a ce domin da addini ake rayuwa duk abin da kake gani a duniyar nan daga mala'ika ya daddaba ka ya ce yau za mu ce komi ya kare komi ya kare shi yasa wallahi tun daga yi ma wanka za a ce ina za a ce ina gawar wala ba a ce ina wani ina gawar magana ta kai duk wani mukami duk wani abu da kake ji daga an ce ina gawar kaga da ba kai kake wanka ba sai ka zabi sabulin da kake so amma yanzu wani ne zai ba wanka shi yasa za a zaba ma sabuli kuma kaya da yake kai kake sawa sai wanda kaga dama amma yanzu da yake sa ma za a yi sai wanda aka ga dama turare ba mamaki wani zo ya ce kai wannan turaren naka yana taba mana kai yanzu da kai kake sawa shi yasa kake da zabi amma yanzu za a sa ma turaren da kowa baya sa shi irin masu tafiya lafiya suke samu kuma duk bulaguran da kai kake yi ana cewa Allah ya tsari domin kai kai kuma ana tsarin zaka dawo amma da bulaguro zuwa lahira da yake gidanka ma hudda ka za a yi ba kai zaka wuta ba ba mai cewa wani a dawo lafiya sai dai a ce Allah jikan wani ana kai ce duniya to shi sa duk wani abu da wani zai zo ma da shi ana samu ana kaza ana kaza mai kaza yake duba eh ya yake da addini na wannan shine magana dan me zan bata lokaci na je na sha kura na sha iska na je kauye kaza na ɗauki risk iri kaza in gama dan in zo in tara dukiyar da zan tara wa kaina zunubi daga na rasu yaran za su ci dukiyar ni kuma in je iska zunubi a can dan me yasa da tunani kawai duk abin da aka zo a ce ko wannan wayar aka ce wata uku za ta yi ta daina aiki ga wata wadda za ta yi wata shida wacce za ka sayar me wata shida za ka sayar to ga abin da iyakar shi a nan duniya kuma an saba wa Allah ga abinda kuma ya amfane ka a duniya ita halal kenan halal ka same ta a duniya ta amfane ka a duniya ta amfane ka a kabari a gaban Allah ta amfane ka to shine Allah ta'ala yake bayani akan cewa duk abin da ya saba ma addinin ka aje shi in ba haka ba wallahi cikin duhu kake to shine Allah ta'ala yake wa man lam yaj'al Allahu lahu nur duk wanda Allah bai sa mai haske na shari'a ba fa ma lahu min nur ba wanda isa ya saba mishi haske shi yasa in Allah bai nufi bawa da musulunta ba yanda za a yi kai dai iya kokarin ka koda bi musulunta ba kyawawan ɗabi'unka da nasihunka da sauransu wani kuna aiki da shi a ma'aikata ko makwabcinka ne ko kiliyan ɗinka ne a kasuwa ko kuma wani abu makamancin haka kana kokarin jawo cikin musulunci ko bai musulunta ba kokarin da kai aikin alheri ne Allah zai baka lada in ku a sanadiyar kai musulunta wallahi da zai shekarar ɗari yana bautawa Allah kai ma kana da kamashin lada domin kai ne sanadiyar musulunta shi shi yasa ya kamata ko da lokaci ka samu kanka kai musulmi za ku yi aiki tare da waɗanda ba musulmi ba kai takatsun za domin kullum mutane abin da suke duba kai ko a cikin musulmi kokari ake a duba ina nagari a ce ya lalace nagari shi ake neman kuskuren shi to haka a yau in ana taro gabaki daya wani musulmi aka yi rishin sa ya aikata wani abin da su suke yi shi shedan yarin jayi so dai sai a ce haku musulma haka za a ci duk bannan musulmi duba take yanzu in ka duba ana magana wani ya bigi matar shi sai ka jana magana violence wannan bai dace kaza da kaza yanzu nan ba mata ba da iya da mata da yara gacin isra'ila tana kashewa duk kungiyoyin nan na yanci maza na yanci dan adam da suke magana kuma ya shiru ba wanda isa yi magana saboda fidan sai man daga can yake galiban akwai waɗanda ba sa jin daɗi kuma suna iya magana a iya inda za su kuma wannan shine daidai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga banna ya hana da hannun shi in zaka iya in baka iyawa i magana in baka iyawa ka kyama a kanka akalla ƴan uwanmu da suke falastinu suna da haƙƙi akan mu ko dai cikin dare ka iya tashi cikin dare ka roki Allah ta'ala wannan akwai wanda zai hana ka babu amma akwai wanda kwata-kwata ba damuwa haka saboda me a tsari na majalisar ɗinkin duniya ko na abu an ce hamas ko 'yan gaza an ce terrorism amma yanzu shi wannan tun da an bashi wannan titin in kai titin in kake duba ba ka duba aikin da shi wannan yake shi wanda kuma yana da kyau mu iya wayewa ba muna nuna musulmi baya laifi bane musulmi yana laifi shi yasa ba aka ce ma musulmi ya tuba inda baka laifi ai ba a ce ka tuba ina ba zan fahimta musulmi yana laifi musulmi yana bayana yin ba daidai ba amma kar ka doka cewa duk abin da musulmi yayi ya sha shi kenan daidai ne wannan kuskure ne ko kuma duk abin da musulmi yayi laifi ne shi ma wannan kuskure ne abin da ake duba shine menene ya dace menene bai dace ba shiriya a hannun Allah take annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kisan nan zamu rike karatu lokaci ya tafi ya zauna tare da mutumin da ya kula da shi tsawon tun annabi yana dan shekara 12 shine wa Abu Talib baban Ali tun annabi yana dan shekara 12 yake kula da shi har ya kai dan shekara 40 ya zama annabi ya zama manzo ya ci gaba da kulawa da shi har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai dan shekara 50 tukun ya bar duniya a takaice a cikin 50 in ka huda 12 nawa ya rage a 38 to tsawon shekara 38 yayi yana kula da annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake cewa ya tabbata addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine addini yace wa da'autani wa alimtu annaka nasihi wa laqad sadaqta wa kunta qabla amina yace wa da'autani ka kira ni zuwa ga addinin musulunci kuma na san dama duk da kana matsayin da a gare ni wani lokaci kana zuwa ka bani shawarwari ko nasihu yace wa laqad sadaqta da kace Allah ne ya aiko ka wallahi gaskiya ne kuma kafin ma kai ka ce annabi ne ai kowa ce maka yake al'amin amintacce to an muka musulunta mana ya ce launar malamatu ba don tsoron zargin mutane ba wanda kuma a yau kenan akwai wanda ko taro za a je in lokacin sallah ya sai ce a wannan ka dauke mai yin tsaura addini ba zai sallah ba launar malamatu ba don tsoron zargi ba au izar musabbatin ko kuma tsoron mutane su rinka zagina a ce sai da na tsufa shekara 80 da wani abu na zo na bi addinin yara ya ce ba da wani madaka gani na musulunta abinda annabi yake ga mai bayi da lafiya ne ga dangin shi na gefe waɗanda ba su musulunta ba suna cewa a targabo an millati abdul muttalib sai da ka zo mutuwa zaka bar addinin abdul muttalib goma kamu kenan ban aikin banza muka yi banna ce annabi sai ce ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah ya kai kawuna faɗi la ilaha illallah kalma guda ɗaya wadda zan tsaya maka da ita a gaban Allah idan ya juya ya kalli annabi sai juya kalli wa annan dangin nashi da yayu da sauran yan uwa suna ce zaka bar addini mu a ce dan dan uwa mu sai da zo mutuwa ya kasa shi kuma kar a ce ya kasa daga ce sai da ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam yana bashi hakuri yace eh hakuri zan rasu akan addini abdul muttalib addinin gumaka kyakkyawan dabi'a ne ba wanda ya kai annabi iya wa'azi ba wanda ya kai annabi a aikace mutane da dama su musulunta a sandiyar mu'amala annabi a wa'azin shi akwai wanda suka musulunta ina tsohuwar da aka gaya mata wani ya bayyana a gari yana raba tsakankanin mata da mazajensu yara da uwayensu kaza da kaza aka ta gai wata rana ta ɗauko itacenta da kyau take tahiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama da ita yana zuwa sai ya amsa tsohuwa ina ne gidanki aka tafi sai da aka zo har gidanta aka sarki ta ce ka gaba ne da wani abu da zan baka gaskiya na gaji amma kai min alheri kuma ina so ma tukunci sai dai babu komai yace a'a ba komai ta ce to tsaya mu da muka gajiya da shekaran jiya muna da hikima zan baka nasiha ka riƙe ta za ta amfani ka haka shan rayuwarka akwai wani yaro ya bayyana a garin da ana ce mishi muhammadu yana raba tsakankanin iyaye da yayansu yana raba tsakankanin mata da mazajensu in ka gan shi karka saurare shi don an ce in yi magana zai kama zuciyarka daga ka gan shi ka sa wannan ka wuce ba mutumin kirki ba ne karka tsaya ku haɗu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na gode da wannan siya tsohuwa ko kin san shi tace ina na san shi ni ban taɓa ganin shi ba ma amma an ce ya ɓata gari ba mutumin kirki ba ne sai ya ce wa ainihin ne shi kai ne muhammadu ya ce kaga kina abinda ake gai ba gaskiya ba menene addinin naka annabi ya gaya mata a sanadiyar haka ta musulunta amma ka duba wata rana ɗaya ya mata mu'amala ta musulunta amma ga wanda ya zauna ta da shi shekara 38 bai musulunta ba dan ka gane faɗin Allah ta'ala wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran wa ma lahu min nur duk wanda Allah bai bashi hasken musulunta ba to musulunci ba ba wanda ya musulunta da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya damu da haka Allah ta'ala ya ce a'a innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ya kai ma ake Allah ba kai kake shiryar da wanda kaga dama ba Allah yake shiryarwa shiriya tana hannun Allah shi yasa ko da lokaci kana matsayin ka na musulmi ka rinka roƙon Allah Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya Allah ya mai juya zakatan bayi suna son abu yau su ji ba sa so gobe su su so shi gata ka ga ba sa so zuciya tana juyawa ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan musulunci annabi yana yawan na addu'a Allahumma ya muqallibal qulub ya Allah ya mai juya zukatan bayi daga so zuwa ki ko daga ki zuwa so sabbit kalbi ala dininka tabbatar da zuciyarka akan addininka idan Allah ya karbi wannan addu'a sai ka rayu akan musulunci ka ka mutu akan musulunci kuma aljanna ta zamanto makoma ana ya kamata mu tsaya domin mu amsa in tambayi addu'an da muka dare dai Allah ta'ala ba mu lada abin da mu kuskure Allah ya sauke ya fi mu alaikum salam mutum ne yana arwallah bai kare ba sai iska ta fita daga jikin shi arwallah ta kare to daga farko zai doku ko kuma daga inda arwallah ta warware daga farko zai doku dan dan to tambayi ta farko ya halatta mutum ya rantsuwa akan cewa idan bai aikata kaza ba Allah ya haramta mai aljanna bai halatta ba in kwaye dole sai ya yi kafara ina ba ta fahimta magana ta biyu ne cewa wai ya halatta mutum ya ce ma mata shi yana son ta dan ita kanta ba dan Allah ba bai halatta ba idan ka faɗi wannan sai Allah ta'ala ya jarrabe ka da so wanda zai wuce ka'ida ya zama to kana ji kana gani a madadin ka zama kai ne mijin sai ta zama ita ce mijin Allah ya jarbe ka ya zama to in ka dauko salar in ka baka isa ka hayo ko na fi badan kanka taka komi a ciki sai ka kawo mata kamata kuma ta iya rama kana dangin ta ta sa ka wanki ta yi komi duk wannan ya faru abin da ya kamata shine in za ka so ka so dan Allah in ta ki Allah ku rabu bayan kai mata nasiha bata gyara ya ake magana cewa ana auren mace da Allah kai ka ce kana son ta ba dan Allah wannan kuskure ne Allah sami gyara bismillah ana bin shi azumi goma da ya rama takwas kafin ramadan yanzu kuma ramadan ya zo in ya tashi rama biyu zai yi kafara ne ba zai yi kafara ba wannan shi ne zance mafi inganci sai dai kuskure ne mutane su rinka jinkirta azumi har wani zo ya iske shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dainul lahi a haku an yiku da bashin Allah shi fi cancanta a biya bismillah menene hukuncin mutumin da yana azumi sai amai ya rinjaye shi bi ma'ana ya amai azumin shi yana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man zara'ahu alqai'u fala qada alayhi wa man istaqa falyaqdi duk mutumin da amai ya rinjaye shi bi ma'ana zuciyar shi ta tashi haye amai annabi ce yawa in ke bakin shi kawai ya ci gaba da azumin shi azumin shi nan amma wa manistaqa wanda yaji ciwon ciki ya dame shine da kanshi ya sa hannun shi ya fitar ya amai annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa yaqdi ya rama wannan azumi da haka da wancan da habo da amai da mutun ya mai suna suma ya halka duwa na abubuwan suna daga cikin abubuwan da mutum ya dawo zai ci gaba da azumin shi ne ko kuma suka same shi domin ba zaɓin shi bane ko kuma a ce misali mutum ya mafalki ya zama to jaraba ta kama shi shi ma wannan azumin shi bai kare ba domin ba zaɓin shi ba ne bismillah tambaya ta ƙarshe tambayin sun yawa tambayin shi ta farko cewa ya halatta mace ta ce ma mijinta yaya na shi ma ya halatta ya ce mata kanwata idan tana nufin yayanta ne don saboda girmamawa babu da shi kuma domin galiban za ka ga cewa da wuya namiji ya auri matar da tafi shi ina ba ta fahimta idan ta faɗa mai haka ne da sunan girmamawa shi kuma ya faɗa haka da sunan cewa kanwashi zai tausaya mata kamar yadda yake tausaya kanwashi babu da shi ina ba ta fahimta wallahu alam domin ai ba wanda yake fadin wannan tana nufin yayanta na aihuwa ba ma fadin wannan da haka dai ya faɗi wannan ba laifi bane ko ita ta faɗa mishi haka cewa ya ake yin suna ranar da aka aihu ne ake yin suna ko kuma kafin shi da kwana daya wannan matsala ce da malamai sun yi sabani akan ta misali idan aka ma aihuwa yau laraba laraba ne zaka yi suna ko talata hadisi ne guda daya aka yi sabani akan shi wanda wasu malamai suka tafi akan cewa ranar talata laraba aka ma aihuwa laraba zaka yi suna ina ba zan fahimta saboda kuma dalilin su akan cewa yau musabi hikin da ake magana duk mutumin da ya zo ya wuni da marece koma baka cewa ne ya zo ya kwana a wurin duk wanda ya wuni bai kwana ba a cewa ne ya kwana idan ka zo na magana kwana bakwai dole sai dare ya zo ya same su wannan shine zance mafi inganci ko ba rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar marasa lafiya daga cikin Allah ka ba su lafiya wadanda suka riga mu su ya Allah ka yafe musu idan da su mu tazo ku samu cikakken imani kamar yadda ka tara mu anan ya Allah ka yafe mana zunuban mu tara mu gida aljanna ya Allah ka ba mu lafiya da kuma lafiya da kwanciyar hankali da mana mai albarka wannan kusa kar mu sashe musulmi gaba ki daya Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa afafa wa ghira Allahumma sin aqibatana fil umuri kulliha wa ajilna min khizyi dunya wa azabil akhirah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil
wani wannan